أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna biyar ga watan almuharram hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1443 wanda ya daidai da 14 ga watan 8 shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka majalisin mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin muqaddimatul iziya na malam abul hassan ashadili wanda muke bin sharhi da ƙarin bayani na doktor kuma profesa muhammad mansur ya inganta dinga hada biyu injiniya ko sai dai dauki daya ko sai dai can profesa ko ta profesa muhammad mansur sokoto wato a cikin littafinsa na fatuhu rabbil bariya bi adillati al'iziyya fi fiqhil malikiyya wannan kuma shine darasi na 60 daidai a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karasa karatu game da wutiri a wato ya ake rama wutiri yaya ramuwar wutiri za ta kasance idan mutum zai yi wato wutiri ya kubce masa saboda mantuwa ko bacci idan ya tashi bayan gari ya waye yaya zai rama inda muka ce idan ya tashi dai zai yi shafa'i ne ramuwar za ta zama shafa'i idan raka ɗaya yake yi to sai ya mai da ita raka a biyu idan raka uku yake yin wutarinsa sai ya mai da ita raka a hudu idan raka a biyar ya abinan raka a biyar yake yin wutarinsa sai ya mai da ita shida haka dai har zuwa ƙarshe sannan an so a yi shi a gaggauta ramuwa ɗin musamman kafin sallah a zahar dan a rubuta mutum ladan kamar ya sallace shi cikin dare inda muka karanta hadisan Umar bin Khattab Allah ya kara masa yadda to bayan nan ne sai muka shiga kuma sunna ta uku cikin sunnonin sallah masu karfi bayan ainihin wato a sallar wutiri to sannan kuma sai sallar idi babbar sallah da karamar sallah nan ma mun karanta cewa sallar idi sunna ce mai ƙarfi a haƙƙin duk wanda zuwa sallar juma'a ya zama masa lallai mustahabbiya ce a haƙƙin bawa da matafiyi da kuma mace to malamai sun tattauna game da hukuncin sallar idi wato suka samu ainihin wato sabanin fahimta har aka samu maganganu guda uku game da hukuncin sallar idi kaulin malaman farko suka ce sunna ce mai karfi kamar yadda a haka shi kansa abul hassan ashadili mai iziya akan haka ya tafi to wannan kuma shine ra'ayi na manyan malamai imam malik imam shafi'i sun kawo hujja da hadithai wanda mun karanta su kauli na biyu suka ce farilla ce ta kifaya idan wasu suka tsayu suka tsaye da sallar idi a gari to sun ɗauke wa waɗanda ba su samu zuwa ba wannan shine mazhabin imamu ahmad bin hanbal shi ma mun ji dalilinsa sannan akwai ƙauli na uku da suka ce wajiba ce kuma wajibin da wani baya iya ɗaukewa wani musulmi ɗa namiji mai cikakken ikon zuwa sallar idi ɗin sannan barin ta ba tare da wani uzuri ba laifi ne wannan ita ce mazhabar imamu abu hanifa kuma shine ra'ayin da shekul islam ibn taimiyya da kuma shek uthaymin suka zaba sun kafa hujja su ma da faɗin allah fasalli da rabbika wanhar da kuma muwazaba ba a samu ba ko sau ɗaya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sallar idi ta zo ta ƙaramar sallah ko babbar sallah bai yi ta ba ba a taɓa samun haka ba sannan kuma ainihin wato sun yi hujja da hadithin da annabi yake umarta su umma adiya su je su fito har da mata waɗanda zuwa sallah ma ba lalle bane a kansu amma aka ce duk a fito da su ranar idi sannan mun karanta wani ainihin wato athar na hafsa binti ya binti sirin to wanda a ƙarshe malam ya rinjayar da cewa lalle zuwa sallar idi wajibi ce a musamman kamar yadda manyan malamai sheikh ibn uthaymin da kuma sheikh bin baz su ma akan haka suka tafi kuma shine kauli rajihi wallahu a'lam to sai kuma a ina ake yin sallar idi nan ma mun tattauna cewa ana fita ne gurin da ba nan guri ba ba a masallaci ba wannan can ake zuwa a yi sallar idi saboda fikihun da ke cikin haka sannan mun karanta wani lokaci ne lokacin sallar idi shi ma mun yi bayanin cewa lokacin sallar idi ne kamar lokacin walha ne bayan rana ta dan daga sai a sallace ta musamman idan sallar idin babbar sallace ma ana so a gaggauta yin ta saboda mutane su dawo su kuma ci gaba da sauran ibadu da suke bin bayan sallar wato suke bin bayan sallar idi kamar layya da sauransu sannan shin ana yin kiran sallah da ikama a waɗannan idika guda biyu zance mafi inganci ba a yi sannan ana iya yin nafilfili kafin sallar idi na ƙaramar sallah ko babbar sallah shi ma zance sahihi shine ba a yi to sai kuma muka karanta sifar yadda ake yin sallar idi din inda malam abul hassan yake cewa sifar ta shine raka'a biyu ake yi ba kiran sallah ba iqama sannan liman zai kabbara ka wato ta farko bayan ka wato zai kabarbari bayan kabbara farko kabbara harama to zai yi kabarbari guda shida a raka'a ta biyu kuma wato kabarbari guda biyar bayan kabbarar miƙewa tsaye shi ma mun karanta wani hadithi na ainihin wato kafir bin abdullah bin amr bin auf da kuma hadithin ummul mu'minin aisha radiyallahu anhuma to za mu tashi akan raf'ul yadaini fi salatul eid qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala yace ina hukuncin raf'ul yadaini wato profesa muhammadu mansur yake cewa menene hukuncin raf'ul yadaini daga hannaye fi salatul idi a sallar idi to sai ɗauko mana maganar abul hassan ashadili sai yake cewa wala yustahabbu raf'ul yadain fi shay'in min at-takbiri siwa takbiratul ihram ba a so daga hannaye ba a wani abu cikin kabarbarin sallar idi in banda kabbar harama ma'ana idan ka ɗaga hannu a kabbara harama shi kenan sauran kabarbarin sai dai ka dinga yin kabbarar ba tare da ɗaga hannu ɗin ba na fata an gane wa in nasiyar takbira idan mutum ya manta kabbara cikin kabarbarin sallar idi raja ilaihi to sai ya koma ya yi wannan kabbara ɗin malam ya za a ya daihi ala rukubataihi matukar bai riga ya ɗora hannayensa a gwiwoyinsa ba ma'ana bai tafi ruku'u ba idan ya riga ya tafi ruku'u wa sajada ba'da salam sai ya sujada ba da ma'ana in bai riga ya ɗora hannunsa a cikin wato a gwiwa ba a tafiya ruku'u to sai ya dawo ya yi wannan kabbara ɗin wasa jada ba'da salam kuma ya sujada ba'adi to sai malam yake ce mana lam yarid fi sunna ma yutamassaku bihi fi raf'il yadaini fi takbiratil eid nafyan aw ithbata yace lam yarid fi sunna bai zo ba a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ma yutamassaku bihi wata hujja da za a yi riko da ita fi raf'il yadaini a wajen daga hannaye fi takbiratul eid a kabarbarin sallar idi nafiyan wato babu wani dalili da za a yi riko da shi wajen wanda ya kore a daga hannu din au ithbatan ko kuma wani dalili da ya tabbatar da ainihin daga hannu din kenan babu wata hujja da za a yi riko da ita game da shin a daga hannun ko kar a daga hannun walidhalika dan haka ne ikhtalafu ahlul ilm can kaga mun karanta shi martanin idiya ya ce ba za a daga ba sai a kabbar harama to shine shi kuma nan da wato muhammad mansur sokoto yake karin bayani yake cewa babu wani abu da ya zo a sunna wanda zai kore ko ya tabbatar da daga hannu a cikin sallar idi na wato bayan kabarbarin wato sauran kabarbari bayan kabbara harama walidhalika wannan magana kuma ya dauko ta shi kansa doktor din a cikin aunul ma'bud sharhin sunan abi daud a mujalladi na uku shafi na 11 yace walidhalika dan haka ne ma ikhtalafa ahlul ilmi fiha malamai ma abota ilimi suka yi sabani fiha a cikin ita wato mas'alar daga hannu din a sauran kabarbari banda kabbara harama ila mazhabaini suka tafi zuwa wato mazhabobi guda biyu al-mazhabul awwal mazhaba ta farko mazhabu man yara mashru'iyyat raf'i al-yadayn wato mazhabun waɗanda suke ganin shar'antuwar daga hannaye fiha a cikin kabarbarin sallar idi li umumil adillati dallati ala raf'i al-yadayn suka ce saboda fadin dalilan da suka yi nuni akan daga hannaye inda kulli takabiratin yayin kowace kabbara a sallah مثل حديث ابن عمر كما حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وفيه أشين حديث يتي ويرفعهما في كل ركعة النبي صلى الله عليه وسلم ينا أجا هنا ينسى أكوش ركعة وتكبيرة كبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته yake wa takbira da kuma kabbara da yake yi kabbara da yake yin ta kabalar ruku'i kafin ya tafi ruku'u wato inda kulle raka'atin yayin da zai tafi kowane ruku'u wa takbiratin da wata kabbara kabbara ha da yake yin taqabalar ruku kafin ya tafi ruku'u hatta tanqadiya salatu har ya gama sallarsa na fata an gane yarfa'uhuma fi kulli raka'a wa takbiratin kabbara ha qabala ruku to raka'atin ta farko zai zama raka'a kenan yana daga hannayensa a cikin kowace raka'a sannan wa takbiratin da kuma kabbara karatunmu daidai yake yadda muka ɗauko shi wayar fa'uhuma yana ɗaga hannayensa fi kulle raka'atin a kowace ainihin wato a kowane ruku'u in zai tafi kowane ruku'u yana ɗaga hannaye wata kabiratin sannan da kabbara kuma kabbara ha da yake yin ta kabalar ruku'u kafin tafiya ruku'u din hatta tan qadiya salatu har ya gama sallasa to wannan sun yi hujja da wannan hadithin wanda imamu ahmad ya fitar da shi a mujalladi na biyu shafi na 132 zuwa 133 haka imamu abu dawud a hadithi na 722 sannan sheik albani a cikin irwa'ul galil ya inganta hadithin ya ce hadithi ne hasan a shafi na 641 wala shakka anna hadha waridun fi ghairi salatul eid ko shakka babu wannan magana ta zo ne ta zo ne ba a bayanin sallar idi ba ta zo ne ba a bayanin sallar idi ba lakin lakinista dallo bi umumi sai dai sun yi hujja ne da wannan hadithin saboda fadin hadithin cewa yarfa'uhuma fi kulli raka'atin shine kawai hujja su yarfa'uhuma fi kulli raka'atin to wannan kaga ba a ce sallar idi kawai a sallar farilla kawai banda sallar idi ba wa mithlahu hadith wa'il bin hujr haka ma misalin irin wannan hadithin wa'il bin hujr radiyallahu anhu kale yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi ma'a takbir yace naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa tare da kabbara ma'ana kenan duk lokacin da zai kabbara sai ya daga hannayensa famin famin hadainil hadithain to daga waɗannan hadithai guda biyu wa ma ashbahahuma da makamantansu min umumatin nusus daga cikin nassosi waɗanda suke masu faɗi waɗanda suka game fi raf'i laidaini wajen mas'alar ɗaga hannaye inda takbir yayin kabbara istambaɗu to su malaman da suka ce a ɗaga hannu ɗin sun yi istinbaɗi na raf'al yadaini ɗaga hannayen fi takbiratin zawa'id a kabarbarin da suke ɗoriya na ƙari fil idaini waɗanda ake ƙaro su a sallar idi bayan kabbara harama ko bayan kabbara miƙewa a raka'a ta biyu an gane wannan da aka kaga kenan babu wani dalili karara shi sa shi can ainihin ya kawo mana maganar malam abin nan aunul ma'bud a cikin littafin aunul ma'bud cewa babu wani dalili da za a riko da shi na korewa ko kuma tabbatarwa game da daga hannu din amma su waɗanda suka ce a daga hannu wato a yawa mazhabin farko kenan wayanda suke ganin a iya daga hannu a cikin kowace kabbara in an yi kabbara harama kai kabbara ka daga hannu in liman yayi kabbara ta biyu bayan kabbara harama ka daga hannu raka ka kabbara ta uku ba ka daga hannu ta hudu ka ɗaga hannu ta biyar ta shida ta bakwai duk kana ɗaga hannu babu laifi su a wajen malamai ainihin wato mazhabi na farko to kuma dalilin da suka kafa hujja da shi shine waɗannan hadisai guda biyu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana ɗaga hannayensa yayin kowace kabbara to sai suke ganin ita ma sallar idi bata fita daga cikin wannan tsarin ba alal imamu shafi imamu shafi ya ce rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya dai ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannayensa hinabta ta hassala a lokacin da ya bude sallah wa hina arada an yarka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa lokacin da yake so zai yi ruku'u wa hina rafa'a ra'sahu da lokacin da ya daga kansa minar ruku'i daga ruku'u wa lam yarfa'a fi sujudi amma bai daga hannu ba a cikin sujada falamma rafa'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kulli dhikri takbiratin yayin da aka samu cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu a kowane lokaci da ya ambaci kabbara wa qauli sami Allahu liman hamida da fadin sami Allahu liman hamidahu wa kana hina yadhkuru Allah jalla wa az da kuma lokacin da ya ambaci Allah mai girma da daukaka rafi'an yadayhi yana mai daga hannayensa qa'iman a tsaye yake aw rafi'an ila al-qiyam ko kuma yana mai daga hannayen nasa zuwa miƙewa tsaye min gairi sujudin banda wurin sujada lam yajuz illa an yuqala suka ce to baya halatta a faɗi wata magana face a ce yarfa'ul mukabbiru mai yin kabbara shi ma zai iya daga hannunsa fil idaini a cikin sallar idi guda biyu ya dai ya daga hannayensa inda kulli takbiratin a yayin da zai kowace kabbara kana qa'iman fiha da ya kasance a tsaye a cikinta takbirata al-iftitahi was sab'i ba'daha kabbara bude sallah da kuma bakwai da za su biyo bayanta wal khams fi thaniya da kuma raka'a biyar a raka'a wato fi thaniya a raka'a ta biyu wastadallu kadhalika bi athari haka dai sun kafa hujja da wasu athar maganganu na magabata da aka zukirar da aka ambata an Umar daga sayyidina Umar wabnihi da ɗansa abdullahi wa zaid bin thabit da zaid dan thabit wa ba'dha ko wa ba'dha fil janaiz amma wasu maganganun da an ruwaito su ne game da sallar janaiza wala farqa bainahuma kuma babu bambanci tsakanin sallar janaiza da sallar idi a batan gane wa bi hadha qala abu hanifa kuma wannan shine ra'ayin da imamu abu hanifa yayi fatawa da shi wa malik fil riwaya haka imam malik a wata riwaya daga cikin riwayoyin da ya faɗa wwanda ainihin firyabi ya ruwaito ta a mujalladi na biyu shafi na 136 da isnadi mai inganci daga walid bin muslim yake cewa na tambayi malik bin anas game da haka ma'ana daga hannaye a cikin kabar barin wato sallar idi banda kabbar harama banda kabbar miƙewa a raka ta biyu sai ya ce eh ka daga hannayenka ban ji wani abu ba ban ji wani abu ba da ya zo a cikin haka amma kai ka daga hannayenka babu wani dalili da na ji na cewa kar a daga shine ma'ana ban ji wani abu ba akan haka wallaith kuma wannan shine ra'ayin laith bin sa'ad wal auza'i da malam auza'i wa shafi'i da imamu shafi'i wa ahmad da imamu ahmad wa gairihim da wasunsu wa abtabihi imamu fuqaha makka haka jagora limamin mutanen makka shi ma da wannan fatawa wato da wannan magana yayi fatawa wato atsa ibn rabah wato kamar yadda ka koma cikin wato al-musannaf na ibn abi shayba mujalladi na uku shafi na 297 za ka ga wannan magana sannan ka koma al-majmu mujalladi na biyar shafi na 26 da kuma al-mughni mujalladi na biyu shafi na 381 wa qawwahu ibn al-qayyim kuma wannan ita ce maganar da babban malami ibn al-qayyim ya karfafe ta fi zadul ma'ad a cikin littafinsa zadul ma'ad mujalladi na ɗaya shafi na ɗari shafi na ɗari hudu da arba'in da uku mun ji mazhabin malamai na farko ko su sun ce za a iya daga ba laifi kenan duk dan za a ga in kana je sallar idi za a ga duk kabbara wani sai ya daga hannu duk kabbara da liman yayi shi ma yayi kabbara sai ya daga hannu to kaga ashe yana da salaf yana da magabata akan haka in yayi hakan babu laifi saboda ga abinda ainihin wato ya zo a kan haka almazhabu thani sai mazhabi na biyu mazhabu man yara mashru'iyyat raf'il yadayn wato mazhabar mazhabu man la yara mashru'iyyat raf'al yadayn fi takbirati al-eid wato mazhabar waɗanda ba sa ganin shar'antuwar ɗaga hannaye a kabarbarin sallar idi siwa takbiratul ihram sai kabbara harama kawai li'adami wurudiha fi nassin sarihin bi khususiha suka ce saboda babu wani nassi karara da ya zo da bayanin wannan daga hannayen a musamman wa hadha qawlu malik al-mashhur anhu kuma wannan shine kaulin imam malik wanda shine yafi shahara da shi yana ganin kabbara ta farko kawai ta harama a raka a farko ita kaɗai mutum zai daga hannu ragowar kabarbarin ba zai daga hannu ba wannan ita ce mazhaba da ko ra'ayin da ya shahara daga imam malik wa thauri wannan shine ra'ayin imam thauri wa ibn abi laila da ibn abi laila wa abi yusuf da abi yusuf sahibi abi hanifa almajirin imam abu hanifa ka koma cikin muhtasar ikhtilafil fuqaha na imam tahawi a mujalladin sa na ɗaya shafi na 373 ka kuma koma al-majmu' mujalladi na biyar shafi na 26 da kuma al-awsat na ibn al-munzir mujalladi na uku shafi na 281 وهذا ما رجحه الألامة الألباني كما wannan shine ra'ayin da al-allama albani ya rinjayar qala shi ma yana cewa la yusallu zalika ba a sunnan ta daga hannu ba a cikin kabarbarin sallar idi in banda kabbar harama li'annahu lam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam yace domin babu wani hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaunuhu ruwiya an umar kasantuwar an ruwaito hakan daga umar wa bunihi da ɗansa radiyallahu anhu ma la yaj'aluhu sunna wannan ba zai sa ainihin wannan daga hannun ya zama sunna ba ka koma tamamul minna da yayi ta'liqin fiqhus sunna na sayyid sadiq wato albani yayi masa wani ta'liqi mai suna tamamul minna a mujalladi na 1 shafi na 348 وحيث صح رفع اليدين في تكبيرات العيد tunda ya inganta maganar daga hannayen nan a kabarbarin idi an ba'adu sahaba daga wasu cikin sahabbai wa an ata ibn min tabiin kuma ya inganta daga ata'u cikin tabi'ai ma'a hadhihi al-umumat allati dhakaraha shafii tare da waɗancan hadisai masu fadin wato ma'ana wanda imamu shafi ya ambata fazahiru zancen da ya fi fitowa fili rujuhanul ƙauli wato bihi wato shine rinjayar da ƙaulin da suka ce a ɗaga hannu ɗin wallahu a'lam na fata an gane tunda an samu wasu ɗaya daga cikin magabata sun tafi akan a ɗaga ɗin da haka babu laifi don mutum ya ɗaga na fata an gane da haka ya ce a rinjayar da cewa a ɗaga hannun wannan shine yafi wallahu ta'ala a'lam alƙira'atu fi salatul eid yanzu dai kaga kenan a sallar idi illiman ya ya zo ya kabbara harama aka ɗaga hannu ragowar kabarbarin kaga za a ɗaga hannu ne ko za a ajiye kawai a kabbarorin kaga in ka ɗauki wannan ra'ayin na ƙarshe da malam yarin jayar shine za ka ɗaga hannayen domin an samu wasu daga cikin magabata na umar abdullahi dan umar daga cikin tabiya akwai ata duk suna ɗaga hannu sun kuma ba da damar a ɗaga hannu da aka babu wani laifi dan mutum ya ɗaga hannu alƙawlu fi salatul alqira'atu kai fi salatul eid sai kuma karatu a sallar idi me ake karanta a raka farko me ake karanta a raka ta biyu عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta sabbih isma rabbikal a'la da hal ataka hadithul ghashiya a cikin sallar idi guda biyu na karamar sallah da babbar sallah da kuma ranar juma'a wa ana ubaidillah bin abdullah qala an karɓo daga ubaidullahi bin abdullahi ya ce kharaja umar yawmal eid ya ce sayyidina umar ya fito ranar idi fa arsala ila abi waqidin laifi sai ya aika a tambayo masa abu waqidin laifi bi ayyi shay'in kana annabi sallallahu alaihi wasallam ya qara'u fi mithli hadha al-ayyam fi fi mithli hadha al-yawm sai ce me annabi sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a irin wannan ranar qal sai abi waqid al-laythi yace bi qaf wa qatarabati annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qaf wal qur'an al-majid da kuma iqtarabati as-sa'a wa shaqqa al-qamar al-khutbatu ba'da salati al-eid sai kuma khutba da ake yi bayan sallar idi an ibn abbas radiyallahu anhu ma qal shahidtu al-eid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa abi bakr wa umar wa uthmana radiyallahu anhum fa kulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah abdullahi dan abbas allah ya kara masa yadda ya ce na halarci sallar idi tare da manzan allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar da umar da uthman allah ya kara musu yadda duk sun kasance suna yin sallar idi kafin huduba ma'ana sai an gama sallar idi sannan a yi huduba wannan hadithi imam bukhari da muslim sun ruwaito shi bukhari a hadithi na 962 imam muslim hadithi na 884 qada'u salatul eid sai kuma rama sallar idi shin idan sallar idi ta kufce maka zaka iya ramawa ko sai dai ka tara wata shekara mala yace ya juzu liman fatathu salatul eid ya halarta ga mutumin da sallar idi ta kufce masa an ya qadiya ha ya ramata zai iya ramawa li umumi adillatil qada'i lil fawaid sabida fadin dalilan da suka yi bayanin rama sallolin da suka kufce wa mutum walam yurwa fi zalika shay duk da ba a ruwaito wani abu ba akan haka daga annabi sanin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam lakin sai dai ruwiya an anas an ruwaito wata magana daga anas radiyallahu an annahu idza lam yashhad ma al-imami bil basarati wato anas dan malik ya kasance idza lam yashhad ma al-imami bil basarati idan bai halarci sallar idi ba tare da liman lokacin da yake garin basara jama'a ahalahu sai ya tara iyalansa wa mawalihi da barorinsa sun maƙama abdullahi bin utuba maulahu sannan sai abdullahi bin utuba bararren bawansa sai ya tashi fasalla bihim rakatain sai ya musu sallah raka'a biyu yukabbiru fihi ma kuma yana yin kabarbarin nan a cikinsu wannan magana isnadinta mai rauni ce isnaduhu da'if albayhaqi a cikin al-kubra ya fitar da wannan hadithin mujalladi na uku shafi na 305 sannan albani ya da'afa wannan hadithin a cikin al-irwa ka duba shafi na 648 wa idza lam yu'lam bil eid illa ba'da zawal idan ba a san da sallar idi ba ma'ana ba a san yau ne idi ba illa ba da zawali sai bayan rana ta yi zawali sai ya tabbata a yau ne ranar idi ba a samu sanarwa tun jiya cewa yau za a yi idi ba a yau ɗin ma duk mutane suka waye gari ba su san yau ne idin idi ba sai da ainihin wato rana ta yi zawali kaga lokacin sallah azhar kenan sai aka samu tabbaci ko aka samu labarin cewa yau ne ranar sallah yau ya kamata a yi sallar idi au asbahu fi matsarin ko kuma mutane suka wayi gari ranar sallah cikin ruwan sama hala duna iqamati wanda wannan ruwan saman ya hana a tsaye da sallar idi qabla zawali kafin rana ta yi zawali au ayyu uzrin akhara ghairu zalik ko kuma wani uzurin daban ba wannan da aka ambata ba yasa ba a samu sallar idi ba har rana ta yi zawali jaza lahum qada al-eid gadan ya halatta saraba sallar idi washe gari ka ta wajen wannan karatun ya halatta washe gari sai a rama sallar idi aka yau kawai yau ne ranar idi aka dinga ruwan sama ruwan sama kamar da bakin kwarya ba a tsaya ba ana ta ruwan sama sai da rana ta yi zawali ba a samu fita ranar idi ba shikenan sai hukuma sai ta sanar cewa gobe lahadi za a yi sallar idi na fatan gane ba za a ce mutane su fito ruwan sama ya lafce su ba sannan kuma ba za a ce a shi kenan sallar idi ta tafi a haka ba ba a yi ta ba shi kenan sai a sanar washe gari sai a yi sallar idi ai ka san kaunin da malam ya rinjayar anan ma ai wajibi ce so idan ya tabbata wajibi ce kaga ba magana wasu ai ka dauki wanda suka ce fardu kifaya ce kamar imam ahmad shi yana ganin wasu sun yi sun dauke wa wasu to amma in wasu sun yi a ina yawwa wasu unguwannin to kaga in ka dauki wancan kaunin shikenan sai zamanto in fardu kifaya ce kaga waɗanda suka unguwannin da su ba a samu ruwan saman ba sun ɗauke waɗanda ainihin wato aka yi ruwan sama a unguwarsu ba su ba in kuma an ɗauki ƙaunin cewa wajibi ce to kaga waɗanda suka yi ba su ɗauke waɗanda ba su ba لأن آخر النهار مظنة مظنة الضيق والتعب yace domin aka ce a yi sallar idi a ƙarshen yini wato ƙarshen hantsi rana ta riga a zahar ta yi rana ta take to akwai tsammanin za a takura sannan akwai tsammanin za a wahala shi kuma addinin musulunci ba na takura ba ne ba na wahala ba ne da aka sai a jinkirta sai a bata sai gobe bari mu ji ko akwai wani dalili akan haka an abi umair ibn anas an umumatin lahu min al-ansar qalu an karbar gabi umair dan anas daga wasu ainihin wato umumatin lahu daga wasu kawunnansa ko baffanninsa zai zama ko daga wasu baffanninsa cikin al-ansar qalu suka ce gumma alaina hilalu shawwal watan shawwal ne ya buya ba mu gan shi ba ila ko an yi hadari ko an yi gajima wato an yi hazo sai ya zamto watan karamar sallah ba a gan shi ba ba asbahana siyaman suka ce don haka sai muka waye gari za mu cika azumi an yi 29 kuma sai ya zama ba a ga wata ba da haka suka ce muka waye gari da azuminmu za mu cika 30 faja a rakabun min akhirin nahar sai ga wasu matafiya 'yan kasuwa wani ayari sun dawo sun zo ƙarshen yini fa shahidu inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ba da shaida a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annahum ra'awul hilala suka ce su fa sun ga jaririn wata bil amsu jiya suka ce sun ga jaririn wata bil amsu jiya fa amara nasu an yuhdiru min yawmihim fa'amaran nasu sai annabi ya umarci mutane an ya ɗiru min yaumihim yanzu dai su ajiye azumi a wannan ranar da suka ɗauki azumi su fara ajiye azumi wa an ya kharujo li idihim min al-ghadi yace wa shagari kuma su fito su sallar idin su tunda rana ta riga ta yi kun bayyanci zancen ko wannan hadisin imamu ahmad ya fitar da shi mujalladi na biyar shafi na 100 na shafi na 58 imam abu dawud a hadithi na 1157 imam nasa'i hadithi na 1557 a ainihin wato ibn maja hadithi na 1653 sannan albani a cikin al'irwa'ul galil ya inganta hadisin a shafi na 634 mustahabbatul eid abubuwan da ake so a yi ranar idi قال المصنف ويستحب الجهر بالتكبير ana son bayyana kabarbari ranar idi lil'idi takbiratun mutlaqa wa muqayyada yace wato idi yana da wasu kabarbari da ake yi akwai marasa iyaka akwai kuma masu iyaka amma takabirul mutlaq amma kabarbarin da ake yi ranar idi waɗanda ba su da iyaka ba iyakance yawansu ba fa huwa alladhi yuqalu sune kabarbarin da ake faɗa fi kulli waqatin a kowane lokaci min lailatai al-eidain a darare guda biyu na idi guda biyu ila faragi khutbatul imam har zuwa lokacin da za a gama huduba liman zai gama hudubar idi wa kazalika yuqalu fi ayyamil ashir haka dai irin kabarbari ne waɗanda ake faɗa fi ayyamil ashir a cikin kwanaki goma ɗin nan min dhilhijja na watan dhilhijja fa an ibn umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam kana yakhruju fil idain ma al fadl bin abbas ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fita ranar idin karamar sallah da babbar sallah tare da al fadl bin abbas wa abdullahi bin abbas da abdullahi dan abbas wa aliyu da sayyidina ali wa ja'far da sayyidina ja'far wal hasan wal husayn da hasan da husayn wa usama bin zaid da usama wa zaid bin haritha wa ayman bin ummi ayman da ayman ibn ummi ayman radiyallahu anhum rafi'an sautahu yana daga sautinsa bitahalili da hailala wa takbiri da kabbara fa ya'khudhu dariqal hadda'in sai ya bi ta hanyar masu tafiya a kafa masu tafiya akan takalman su kenan ana dariqal hadda'in ba titi ba masu abin hawa sai ya bi ta hanyar masu tafiya da takalmi wato mutanen da suke tafiya hanyar ƙasa hatta ya atiyal musalla haka zai ta wannan daga murya yana kabarbari har sai ya je filin idi wa idza faraga in ya gama sallar idi raja'a sai kuma dawowa alal hadda'in ta wannan hanyar masu tafiya a ƙasa hatta ya atiya manzilahu har ya zo gida wannan hadithin imam al-baihaqi ya fitar da shi mujalladi na uku shafi na 279 sannan a sheik albani a cikin irwa'ul galil ya inganta shi hadiya wato a mujalladi na uku shafi na 123 wa kana ibn umar wa abu hurairata yakhrujani ila suq sannan abdullahi dan umar da abu huraira allah ya kara musu yadda suna fita zuwa kasuwa fi ayyamil ashir a kwanaki goma na zulhijja yukabbirani suna yin kabarbari wa yukabbiru nasu bi takbirihima mutane su ma suna ci gaba da yin kabarbari da kabarbarin su da an ji suna yi sai kowa wannan yana kantinsa wancan yana kaza kowa sai ka ji shi ya kama yana ta yi wa kana umar radiyallahu anhu yukabbiru fi qubbatihi bi minan sayyidina umar in ya je aikin hajji to za a jiyo shi yana yin kabbara a cikin hema ɗinsa wato amina fa yasma'uhu ahlul masjid mutanen da suke cikin masallaci za su jiyo sautinsa fa yukabbiruna su ma sai su barke su ci gaba da kabbar bari wa yukabbiru ahlul aswaq mutane ma wato da suke siye da siyarwa a kasuwanni na wannan gurin su ma duk sai su ci gaba da kabbar bari hatta tartajja minan takbira har sai mina ta rude ta kaure da kabar bari ko ina za ka dinga jin wato tana motsawa da kabarbarin da ake yi wa kana ibn umar radiyallahu anhuma yukabbiru bi minan tilkar ayyam abdullahi dan umar Allah ya kara masa yadda shi ma ya kasance yana yin kabarbari a mina a irin waɗannan ranako wa khalfas salawat da kuma bayan salloli wa ala firashihi da kuma ainihin wato kan shimfiɗarsa wa ala firashi da kan shimfiɗarsa wa fi postatihi da kuma cikin hema ɗinsa cikin rumfarsa inda yake zaune wa majalisihi da gurin zamansa wa mamshahu da wurin tafiyarsa in yana tafiya tilkal ayyami jami'an a waɗannan ranakun gaba ɗaya a tsaye a zaune a tafi su kabarbari yake yi wa kanar maimuna tukabbiru yawman nahar maimuna ita ma ta kasance tana yin kabbara ranar sallah wa kunnan nisa'u yukabbirna khalfa aban bin uthman haka mata ma suna yin kabarbari a bayan abanu dan Uthman wa Umar ibn Abdulaziz da Umar dan Abdulaziz layaliyar tashrik a dararen wato a tashriki yanyane ma'ar rijali tare da maza fil masjid a masallaci ka koma hadhihi al-athar zaka same su a cikin Fathul Bari a mujalladi na biyu shafi na 457 da kuma shafi na 461 wata kabirul wannan kaga kabarbari ne da ba su da wani kaidi ba su da iyaka kawai kai ta yi sai dai ka gaji ka huta in ka huta ka ci gaba da yi wata kabirul muqayyad su kuma kabarbari waɗanda suke da iyaka wanda an iyakance guda kaza za ka yi a guri kaza za ka yi su ya zukuruhul musallim su kuma mawannafin littafin iziya abul hasan zai ambace su qalal musallim wata tayyub daga cikin abin da ake so mutum ya yi ranar idi akwai at tayyub wato yin tsafta da sa turare wata zayyun da ado bi thiyabil jadidati da sababbin kaya liman ya kadiru alaiha ga wanda ya samu iko ya samu dinka sabon kaya din to sai ya sa sabon kaya ranar idi war ruju'u min dariqin ghairi lati ja'a minha da kuma canza hanya in ya tafi ta wannan hanya to ya dawo ta wata hanya daban ba wanda ya tafi ta wannan hanya din ba wal fitru qabla rawahi da kuma ainihin cin abinci kafin tafiya idi kafin tafiya ilal musalla zuwa filin idi fi idil fitri a idin karamar sallah wata akhiruhu da jinkirtar da cin abinci fi idin nahar a idin babbar sallah har sai mutum ya je idi ya dawo saboda shi da karamar sallah dama akwai azumi mutane ba cin abinci suke ba to dan a bambanta sallah da azumi sai ka ci abinci tuko shi ko babbar sallah dama baki abu ɗaya ke mutane suna cin abinci to sai a dan bambanta shi kuma a dan jinkirta sai an je an dawo sannan sai a ci abinci da ƙarar musannifu rahimahullah hazihil mustahabbat mawallafin littafin a nan allah ya masa rahama ya ambaci waɗannan mustahabbai ɗin walam ya zukuril gusul amma fa bai ambaci wanka ba waƙar waradat fihi kuma hadisai sun zo waƙar waradat fihi wa fi ma zakarahu kuma an samu hadisai waƙar waradat fihi wa fi ma zakarahu a hadisu sahiha sabita akwai hadisai ingatattu tabbatattu waɗanda suka zo fihi game da wanka wa fi ma zakarahu da kuma abinda shi kansa malamin ya ambata na farko an aliyu na radiyallahu an annahu sa'alahu rajulun an al-ghusl wani mutum ya tambayi sayyidina ali game da wanka fa qala sai ce igsil kulla yawmin in shi ta kai wanka kullum ma an kana so qal sai ce la ba wannan nake tambaya ba al-ghusl alladhi huwa al-ghusl wankan da shi ake kira wanka qal sai sai na ali ce yawmul jumu'a wa yawmul wa yawmu arafa wa yawmun nahar wa yawmul fitr to in wannan wankan kake nufi to shine wankan ranar juma'a wankan ranar arfa wankan ranar ainihin wato babbar sallah da kuma wanka ranar karamar sallah mamul bai ya fitar da wannan athar din mujalladin sa na uku shafi na 315 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم yalbasu yawmal eid burdatan hamra ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ranar idi yana yafa wani gwado wanda yake da ratsin ja wato wani jan gwado yake yake ainihin yafawa ko bargo ko mayafi yake sawa kaga ma'ana yana sabunta kaya ranar idi kenan wannan shi ma hadithin imamu tabarani a cikin al ya fitar da shi kamar yadda ya zo cikin majma'uz zawaid mujalladi na biyu shafi na 201 sannan shak albani a cikin silsilatu sahiha ya inganta shi a hadithi na 1279 wa an jabir ne radiyallahu an annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja ila musalla an karbo daga jabir Allah ya kara masa yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya fito za shi masallacin idi khalafa dariqa yana yana saba hanya in ya tafi ta wannan hanyar to sai ya dawo ta wata hanyar ba ta waccan hanya din ba rawahu bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadithin a hadisi na 986 wa rawahu muslim an abi huraira imam muslim shi ma ya ruwaito wannan hadisi daga abi huraira hadisi mai lamba ta 890 wa an anas radiyallahu anhu qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaghadu yawm al-fitr hatta ya'kula tamaratin yace manzo Allah ya kasance baya sammakon fita ranar idin karamar sallah har sai ya ci dabino sai ya samu dabino ya ci sannan sai ya tafi sallar idi wannan shi ma Imam Bukhari ya rawaito shi hadisi da 953 wa an abi buraida radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana la yakhruju yawm al-fitr hatta yat'am an karbo daga abi buraida ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance baya fita ranar idin karamar sallah har sai ya ci abinci wala ya ta'ama amma baya cin abinci yauman nahari ranar babbar sallah hatta yusalli har sai yayi sallah wannan hadisin imamu tirmidhi ya fitar da shi hadisi na ainihin 540 ibnu majah hadisi na 1400 na'am to ibn khuzaima ko hadisi na 1426 haka sheik albani cikin sahihu a cikin sahihi sunani a tirmidhi hadisi na ainihin wato 447 ko takbiratul eid to sai kabarbarin da ake yi ranar idi wa sifatuha da kuma siffar yanda ake yin su qala al-musannif والتكبير فيه عقب خمس عشر فريضة wato kabarbarin ranar idi ana yin su ne ƙarshen wato a ƙiba hamsa ashara farida bayan sallolin farilla guda goma sha biyar awwalu ha sallah ta farko da ake fara wannan kabbarar zuhur yaumin nahari wato a zahar ɗin ranar babbar sallah wa akhiru ha ƙarshen wannan kabarbarin subuhul yaumin rabi' min wato asibahin rana ta hudu daga cikin ranakun idi wasu fatun takbir siffar kabbarar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamd hadha huwa takbirul muqayyad wannan ita ce kabar kabbarar da take da iyaka ita ce kabbara wadda aka yi mata kaidi aka yi mata iyaka alladhi yuqalu wadda ake faɗa dubura salawati maktuba bayan sallolin farilla wasahihu zance mafi inganci annahu wannan kabarbarin ana fara su ne min salati fajr yawmi arafa daga sallar asuba ta rana arfa ila akhir ayyami tashriqi thalatha har izuwa ƙarshen ranakun yanyane din nan guda uku ba da yawmin nahari bayan ranar sallah ranar idi ka kwana biyar kenan asuba din ranar arfa kaga an yi kaga azhar din ranar arfa la'asar magariba isha sannan washe gari ranar sallah kaga su ma za a yi su kabarbarin sannan sai kwana uku na ayyamu tashrik kaga in ka hada ga ranar arfa ranar idi ayyamu tashrik ka kwana biyar ke na'am sallah 25 kenan ka ji wani karatun shi ba wancan shi aka fi sani ko kuma mala ya ce wasu sahihu kaga ashe wanda kake yi ba shi ya fi zama sahihi ba duk da cewa akwai shi din wa huwa qaulul imam ahmad kuma wannan shine qaulul imam ahmad alladhina qalahu wanda ya ciro shi an jillati min sahaba daga sahabbai da dama faqad su'ila an tambaye shi bi ayyi shay'in tadhhabu da wace hujja ka tafi ila anna takbir akan cewa waɗannan kabarbarin min salatil fajr daga sallar asuba za a fara su yau arafa ranar arfa ila akhir ayyami tashrik har zuwa ƙarshen ranakun yanyane qala bil ijma'i an umar yace saboda ijma'i da aka samu daga umar wa ali wa ibn abbas wa ibn mas'ud waɗannan duk gaba ɗayansu sun tafi akan haka ka koma cikin manarus sabil sharhu dalil mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da arba'in da uku wa ruwa an aliyin wabin abbasin wabin mas'udin an ruwaito daga ali da ibn abbas da ibn mas'ud radiyallahu anhum annabtida at takbir suka ce farkon kabarbarin za a fara su ne min subihi yawmil adha daga asbahin ranar sallah ila asiri akhir ayyamit tashrik har izuwa la'asar wato a ila a asiri akhir ayyamin tashrik har zuwa la'asar ta ƙarshen ayyamin tashrik an gane ko kaga ranar sallah da kuma ayyamin tashrik guda uku kaga su ma kwana hudu kenan kaga shi ma sallah ashirin kenan bai kai ba to iya sallar la'asar ne wancan shi kuma iya asuba to kaga nawa za a cire daga asubahin ranar sallah kaga ana da kwana biyar ke ana da biyar kenan asuba azhar la'asar magariba isha to sannan kuma sha ɗaya ga wata shi ma kawo kwana sallah biyar ko sha biyu ga wata sallah biyar ko sha uku ga wata shi kuma zuwa la'asar ya ce ko kaga sallah nawa kenan sha takwas wannan ka koma cikin musannaf na ibn abi shaiba a mujalladinsa na biyu shafi na ainihin wato a shafi na ɗari nawa yawa mujalladi na biyu shafi na ɗari da sittin da biyar haka kuma ainihin wato sunan na imamul bai haƙi mujalladi na uku shafi na ɗari uku da sha hudu haka alhakim mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku da isnadi sahihi wa hada takbir wannan kabbara din inna ma yuqalu fil jama'a amma fa ita wannan ana fadarta ne fa a cikin jama'a idan sallau in sun yi sallar jami'i kenan wannan kabarbarin na bayan salloli in kai kadai kai sallah ba ka yi su ka ji wani karatun shi ba an fahimta ana yin su ne kawai fil jama'a a cikin jam'i idan sallau in jama'a sun yi sallah قال ابن مسعود عبد الله بن مسعود yake cewa innama takbir ai kawai waɗannan kabarbarin alaman sallafi jama'a suna kan wanda ya salla ne a cikin jam'i ka koma ka duba ibn al-munzir a cikin al-awsat mujalladinsa na hudu shafi na 305 bi isnadin hasan wa qad zakara Allah azza wa jalla takbirat ubangiji mai girma ɗaukaka ya ambaci kabarbarin idul fitr idin karamar sallah wa amara biha ya kuma yi umarni da a yi su fi kitabihil karim a littafinsa mai girma fa qala Allah subhana wa litukmilul idda ku cika lissafi wa litukabbiru Allah kuma ku yi kabbara ku girmama Allah alama hadakum bisa ga shiryar da ku da yayi wa la'allakum tashkurun dan ku zamanto masu godiya bakara aya ta 185 wa zakara takbirat wa zakara takbirat eid al-adha ubangiji ta'ala kuma ya ambaci kabarbarin idin babbar sallah fa qala azza wa jal wadhkurullaha ku ambaci Allah fi ayyamin ma'dudat a cikin ranaku kididdigaggu suratul baqara aya ta 203 waƙala ya kuma cewa kazalika sakhara halakum kamar haka ubangiji ya hore muku litukabbirullaha ala ma hadakum dan ku girmama Allah bisa ga abin da ya shiryar da ku wa bashirul muhsinin ka kuma yi bushara ga masu kyautatawa suratul hajji aya ta 37 قال البخاري امام البخاري yace wa qala ibn abbas ibn abbas yake cewa yadhkurullaha kuma su ambaci Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin ranaku sanannu suratul hajji wa yadhkuru ismallah su ambaci Allah fi ayyamin ma'lumat a cikin ainihin wato ranaku waɗanda suke sanannu ayyamul ashir wal ayyamul ma'dudat ayyamut tashrik wato ayyamul ma'lumat sune ayyamul ashir ayyamul ma'adudat su ne ayyamun tashirik kaga waɗancan ainihin wato ana yin su kafin sallar ma waɗannan kuma in an shiga cikin sallah ɗin ayyamul ashir su ne wannan kwanaki goma ayyamul ma'adudat su ne ayyamun tashirik wato bayan sallah kenan wasighatu takbir thabatat an ibn mas'udin sigar kabarbarin nan ta tabbata daga abdullahi dan mas'ud bi tathniyataihi amma da yin tasniya biyu biyu na kabbara din maimakon uku uku Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd wannan siga ce da ta tabbata daga Abdullahi dan Abbas a dan Mas'ud radiyallahu an ka koma cikin Ibn Abi Shayba al-Musannaf dinsa mujalladi na biyu shafi na 167 bi isnadin sahihin wa thabatat aidan bi mithli bi thuluthaihi bitathlifihi kai wa thabatat aidan bitathlifihi haka kuma yin kabarbarin sau uku uku shi ma ya tabbata kama zakarahul musannif kamar yadda shi ainihin wato mawallafin littafin iziya ya ambaci wannan kamar yadda mun karanta ko wato shi ma hukuma cikin al-musannaf na ibnu abi shayba mujalladi na biyu shafi na 167 da isnadin can dai da ya gabata haka imamul baihaqi mujalladi na uku shafi na 315 da sanadinsa shi ma aidan sahihi ne wa warada tathlithu takbir aidan an ibn abbas haka kuma ainihin wato maganar yin kabarbarin nan sau uku tazo daga abdullahi dan abbas bi isnadin sahihin ka koma al-irwa mujalladi na uku shafi na 125 wal amru fihi wasi'un al'amarin dai akwai yalwa a cikin sa ba takura kenan akwai yalwa in ka dauki wacce ruwaya ta ibn mas'ud kai kabarbarin sau biyu ba komai in kai kabarbarin sau uku ya tabbata daga abdullahi dan abbas don haka al'amarin duk babu wata matsala a cikinta insha Allah sai mu tashi salatul kusuf ko na'am na'am ba za ta yi ba ita mata da ba jami'in ta yi ba abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki